لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 22 ga watan al-muharram shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace kuma da 17 ko 17 ga watan 7 shekara 2025 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hikbatun min tarikh wallafar Sheikh Muhammad bin Uthman al-Khamis hafizahullahu ta'ala yani a ƙarshen ba'fu Khalid ila al-Iraq ghazwatu zati salasi mun ji khalifa abubakar siddiq Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda bayan namijin ƙoƙari da jajircewa da ya yi wajen dawo da wanda suka yi ridda zuwa addinin musulunci ya yi nasarar kammalawa da jaziratul arab gaba ɗayanta kusan dukkanin wanda suka yi ridda a jaziratul arab sai na abakar siddiq ƙarƙashin kwamandoji da rundunoni da ya harhaɗa ya tura gurare mabambanta juna alhamdulillahi an samu nasara an je an dawo da yawa daga ciki zuwa ga addinin musulunci wanda ba su dawo ba kuma wasu an karkashe su wasu kuma an kakkamo su kamar yadda man karanta a baya to yanzu tafiya ta fara tafiya ya fara turawa ya fara shiga gurare an fara fita wajen jaziratul arab shine satin da ya gabata maka karanta wannan yaƙi da khalid ibn walid ya yi a iraki wanda mun yi bayani a wancan satin cewa wani ɓangare ne na farisawa ma'ana ɓangare ne na farisawa daular farisa ɓangare ne nata khalid ibn walid ya je ya ci nasara a kansu ƙarƙashin kwamandus mai suna hormuz to bayan nan kuma abu na gaba shine ghazwatu sham yaƙin sham bayan farisawa su farisawa a wannan lokaci ba wai gaba ɗayansu ba ne aka ci nasara a kansu a'a wani ɓangare ne daga cikinsu aka ɗan bita kansu aka wuce kawai to daga nan kuma sai sham saboda ta fi kusanci da su ita sham ta wancan lokaci da aka ce sham ta ƙunshi garuruwa ne masu yawa kwarai da gaske wanda duk suna ƙarƙashin daular ita sham ɗin daular sham ita ce daular rumawa ma'ana kiristoci kenan a wancan lokacin almasihiyin idan aka ce rum a wancan lokacin ba ana nufin itali ba kamar yanzu a'a daular rumawa ma'ana daular kiristoci kenan dimashq capital ɗin abin nan ɗin kenan take da suna sham ɗin irin su hims irin su filistin duk suna ciki da sauran garuruwa da suke ƙarƙashin sham ɗin wancan lokaci kiristoci ne suka mamaye su kuma a lokacin su rumawa su ne fafawa a lokacin duniya babu wata daula daga cikin dauloli na duniya gaba ɗaya kaf da suka kai ƙarfinsu ta fuskar abin da ya shafi jarumai na jarumta ta yaƙi da yawan mayaka da suka mallaka a da farisawa su suka rike wannan kambin su suka rike wannan matsayi na sufafawa to amma daga baya Allah subhanahu wata'ala ya dora rumawa akan farisawa sun ci nasara akan sai kasance rumawa su ne wanda suka fi kowa karfi ta fuskar abin da ya shafi karfin soja saboda dukkanin sassa na duniya ana tsoron rumawa kuma daular su tana da fadi garuruwa ne da dama suka mamaye saboda ka sai Abubakar Siddiq bayan ya ci wani bangare na farisa sai ga yanzu abin da ya kamata kuma a je wajen rumawa dalilin zuwa wajen rumawa ko shine su rumawa sun ji labarin yadda addinin musulunci ya ɗauko aiki yadda suke bi gari gari ana dawo da wanda suke radda zuwa ga addinin musulunci abin kuma har ya fara tsallakowa ya shigo iraq wanda kun ji yadda aka yi iraq tsakanin hormuz da khalid ibn al-walid a wani bangare wanda suke karkashin daular farisa to wannan shine abin da ya tayarwa da hirakal a lokacin ya tayar masa da hankali ya ga lalle ya kamata ya tashi tsaye ya tunkari musulunci da ƙarfi to shine haɗa runduna gagaruma mai yawa ya ce a je a tunkari wannan runduna ta sanar abokar siddiq a gama da su gaba ɗaya insha Allah ta'ala za ku ji yadda abin ya kasance amma dai ina so in gaya muku ne asalin abin yadda ya samu asali malai ce ghazwati sham yaƙin sham lamma faraga siddiq min amri jaziratil arab basata yaminahu ila al-iraqi lokacin da sayyidina abubakar siddiq Allah ƙara masa yarda ya kammala ya gama da al'amarin jaziratul arab bangare na laraba waɗanda suka yi ridda ya kammala da su ba sata yaminahu ilal iraq daga nan kuma sai shimfiɗa ƙarfin sun kuma zai tsallaka zuwa ga iraki shine abinda muka gabatar satin da ya gabata fa ba afa ilaiha khalid ibn al-walid wa kataba ila amr ibn al-as saboda haka sayyidina abubakar siddiq ya tura khalid dan walid zuwa iraki domin ya je ya kai musu farmaki ya kai musu hari kuma abin da ya faru kenan Khalid ibn al-Walid Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda ya je kuma ya samu gagarumin nasara kamar yadda muka ji kusan sun gama da su gaba daya sai wanda aka kama wakataba ila Amr ibn al-As sayyidina Abubakar Siddiq Allah kara masa yarda sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga Amr dan As Allah kara masa yarda abin da ke cikin wasiƙar yace masa qad ahbabtu aba عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه yace ya aba abdullah ya kai baban abdullah yana nufin amr bin al-as din kenan yace ahbabtu an ufarrighaka zan so in dauke ka na mai da kai wani aiki lima huwa khairul laka wanda shine yafi maka alkhairi fi hayatika a rayuwarka ta duniya wa ma'adika minhu da kuma rayuwarka ta lahira da makomaka idan ka koma yake nuna amur ɗan askewa ɗan askewa akwai aikin da yake so ya mai da shi ya dawo da shi zuwa gare shi wanda aikin da zai ba shi shi ne mafi alkhairi a wajensa a rayuwarsa ta duniya da ta lahira gaba ɗaya illa an ya kuna labi an tafihi a habba ilaika sai na bakar sai ce masa sai dai idan yanayin da kake ciki yanzu inda ka kasance yanzu inda kake rike da shi ya fi maka alkhairi sama da abin da nake so in kai ka zuwa gare shi shi kenan abin da ya rubuta masa da sauran abubuwa amma dai wannan shine mafi mahimmanci ma'ana sayyidina abubakar siddiq ya rubuta amr bin al-as wasiqa cewa yana so ya ɗauke shi daga garin da yake ya zo domin ya bashi wata muhimma ya bashi wani aiki na musamman da zai yi domin taimakon addinin musulunci yace sai dai kuma in inda kake zaune ya fi maka alkhairi sai in kyale ka in ji khalifa abubakar siddiq to amr dan as bar ku ji amsar da ya bashi fakataba ilaihi amr bin al-as sai amr dan as ya rubuta wa khalifa abubakar siddiq Allah kara masa yarda gaba daya ya rubuto masa amsa yace masa inni sahmun min sihamil islam ka sani ya khalifa kibiya ce ni daga cikin kibau na addinin musulunci wa ana wa anta abdullahi rami biha wal jami'u laha kai kuma a matsayinka na khalifa kai ne bawan Allah mai jifa da wannan kibiyar kai ne bawan Allah mai harbi da wannan mashi ina fata an fahimta ya ce wal jami'u laha kai ne kuma mai tattara ta ka yi abin da kake so da ita fanzur ka duba ya kai khalifa a shaddaha wa akshaha ka duba wanne ne fi tsanani daga cikin abokan gaba wa akshaha waɗanne ne suka aka fi tsoronsu aka fi shakkarsu ina ne dangerous area a cikin inda ake so a kai hari ina ne ya fi tsanani daga cikin garuruwa na abokan gaba da ake so a je a kai hari ka kalla ka ga wanne ne yake da irin wannan yanayin farmi biha fiha sai ka jefa nan wajen dan na fi so in je irin wannan wajen ma'ana amru bin al-as shi ma sai ya karbi me tayin sayyidina abubakar siddiq da ya masa akan yana so ya mai da shi zuwa ga wani aiki inda ba yake ba ya nuna masa cewa shi ɗaya ne daga cikin mayakan addinin musulunci duk inda khalifa ya ga dama ya ajiye shi zai yi biyayya duk inda khalifa ya ga dama ya tura shi shi zai je ya nuna masa shi mashi ne daga cikin mashin addinin musulunci kuma sayyidina abubakar siddiq shine mai harbi da shi ya harba shi duk inda ya ga dama inda zalika bada abu abada abubakarin bi aqdi alwiyati wa tawliyati al-umara wa hum kama ya'ti to a wannan lokaci sayyidina abubakar siddiq sai ya fara kullar tutoci da naɗa shugabanni kwamandoji wanda za su kula da kowace runduna da za a haɗa shi da ita wa hum kama ya ati malace to ga yadda suka ga yadda ga yadda ya kasance zai zo kamar haka ma'ana yadda ya kukkulla su kowace runduna akwai shugaba da da naɗa akanta sai da Abubakar Siddiq ya raba rundunar ne gida hudu kowanne aka ba shi adadin mutane sannan kuma kowanne aka naɗa masa shugaba aka ce je waje kaza kamar yadda na gaya muku Sham din shi garin sham ya kunshi garuruwa da dama dan asalin ita kalmar sham abinda ake nufi da ita shine shimalu makka kalmar sham abinda take nufi shine shimalu makka garuruwan da suke bangaren hagu na garin makka sai a ce musu sham yaman kuma abinda ake nufi yaminu makka ina fata an fahimta garuruwan da suke bangaren dama na bangaren makka sai a ce musu yaman to saboda haka a wancan lokaci sham akwai garuruwa da dama to sai sai na abubakar siddiq allah kanda guda ɗaya sai a ce tafi hims wani kai tafi filistin wani kai tafi dimash wani kai tafi kaza haka ya kukkula ya tuttura su to zai gama ne yadda aka kukkula tutocin da kuma kowanne komanda na runduna da aka naɗa shi a matsayin jagora na farko ya ce yazid ibn abi sufyan wa ma'ahu aksarun nasi akwai yazid dan abu sufyan tare da shi mafi yawancin mutane suke mafi yawancin kwamandoji da sojojin addinin musulunci suna tare da yazidu dan abi safiyan waje alalahu dimashq sannan shi aka ba shi dimashq a matsayin inda zai je ya kai hari yan uwa wannan yazidin yayan muawiya dan abu safiyan an gane aiko ba wai akwai yazidu ibnu muawiya shi wannan sunan wannan yace an gane yazidu dan ma'awiya ma'awiya da ya haifi yaro na farko sai ya sa masa yazidu sunan yayansa ne da ya rasu sai ya maye sunansa da shi amma shi yazidin asalinsa yayansa ne baban su ɗaya da ma'awiya amma babu su daban-daban ya musulunta a shekara ta takwas bayan hijira lokacin da aka yi fatuhu makka sun musulunta shi da babansa abu safiya ya kasance a ɗaya daga cikin manya-manyan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yana naɗa shi a matsayin wanda zai je wasu garuruwa ya karɓo masa zakka ya kawo masa kaga manzon Allah ya amince da shi kenan sallallahu alaihi wasallam sune masa title ma suna ce masa yazidul khair yazidun alkhair haka suke masa take bawan Allah ne nagartacce ne sannan shi kansa yana Abubakar Siddiq ku duba yaƙi mai mahimmanci irin wannan da yake naɗa kwamandoji ɗaya daga cikin wanda ya zaɓa ya naɗa shi kwamanda da zai kai hari zuwa dimashq shi aka naɗa ya naɗa shi a matsayin kwamanda kuma lokacin da aka je yaƙi aka yi wannan yaƙin da za mu zo mu bayani akan sa na yarmouk da aka samu nasarar yaƙin sai yadda umar ɗan khattabi allah ƙara masa yarda sai ya naɗa shi gwamna a wannan gari na dimashq a sham shine gwamna na farko da ya fara riƙe gwamna a garin sham allah ƙara masa yarda ya rasu a shekara ta goma sha takwas bayan hijira a lokacin da aka wani annoba da ake cima tsa'un amwas tsa'un amwas ne da yawa sun zuba an mutu da yawa sosai da sosai kusan sahabbai manya-manya wanda kake jin sunansu sun rasu a wannan annoba ɗin daga cikinsu akwai shi yazid dan ma'auya akwai abu ubaida amir ibn jarrah ya rasu a wannan abin nan din akwai sharabil bin hasana wanda muka ji labari annabi ya kulla tuta ya bashi ya ce ta wajen musailama sannan akwai al-fadl ibn al-abbas yayan abdullahi dan abbas duk wannan annoba ce ta tafi da su to lokacin da ya zo rasuwa ya nada dan uwansa ma'awiya a matsayin gwamnan sham bayansa ina fata an gane shi ne asalin zaman mu'awiya a matsayin mai gwamnan sham sai na umar ɗan khattabi kuma sai ya tabbatar da shi ya yadda cewa saboda girmamawa da mutuntawa ga shi yazidu sai ya tabbatar da abin da ya zaɓa na gwamna a matsayin wanda zai mai gurbinsa sai ya naɗa ƙaninsa shi kuma sai da umar sai ya tabbatar da shi sai da umar 'yan uwa ba shi da wasa a kan shugabanci an maka cancanta ba sai na umar cire kai ke ko bayanai ya ji sun fiye yawa a kanka ya ji korafi ya fiye yawa a kanka yanzu ya tura ya ce ka dawo gida ya tura wani baya wasa sai na umar dan khattab Allah ya kara masa yarda sa'adu dan abi waqas Allah ya kara masa yarda kowa ya san waye sa'adu ɗaya daga cikin mutum goma da aka musu albashir da aljanna tun suna duniya lokacin da yake iraki a matsayin gwamna to mutane ne fitinannu mutanen iraki mutane ne fitinannu tun wancan lokacin hatta sai na dan abi talib Allah ya kara masa yarda sun fitine shi sai da ya ta complain ya ta korafi a kansu ba su da kirki haka suka yi taiwa sa'ar dan abi wa kazzagon kasa sai da labari ya iso wajen sayyidina Umar sayyidina Umar nan take ce aje a tawo dishi ya tawo gida sai ya sa wani ruwan ƙwarya to ku duba inda sayyidina Umar zai iya cire sa'ar dan abi wa kas saboda korafin mutane waye zai abinda ba daidai bai bashi babu to shi sa kana kan gwamnan ma shi idan kai abinda ba daidai ba kawai zai ce ka sauka to shi sa malamin tarihi suka ce lallai tun da kaga ya bar muawiya a sham a matsayin gwamna to ya san ya cancanta ne zai iya har sayyidina umar ya bar duniya muawiya shine gwamnan sham sayyidina usman dan dan affan ya hau shi ma da ya kyale shi har aka ce sayyidina usman shine gwamnan sham ina fata an fahimta ai dalilin ma da yasa shi ma'auya bai sayyidina ali mubaya ba a lokacin saboda waɗanda suka kashe shi sayyidina ali mubaya sai suka zo suka shiga cikin rundunar sayyidina ali wanda suka yi gungu suka hada jama'a suka je suka farwa sayyidina usman har cikin gidansa suka yanka shi to da aka yi wa sayyidina ali mubaya duk sai suka zo suka haɗe da rundunar sayyidina ali shi kuma auya a lokacin shine gwamnan sha sai ce bai ga ta bai ga yadda za a yi mubaya'a ba har sai an kamo su an musu hukunci yana bin jinin dan uwansa dan shi sayyidina Usman al-Umawi ne shi ma sayyidina Muawiya menene al-Umawi ne ina fatan fahimta to wannan shine asalin yadda sayyidina Muawiya ya samu gwamnatin Sham da nadin da yayansa Yazid ya masa kuma sayyidina Umar a matsayin khalifa ya tabbatar da shi wannan sahabi mai suna yazid dan ma'awiya Allah ya kara masa yarda ɗaya ne daga cikin manyan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗa ne ga Abu Sufyan Allah ya kara musu yarda to shi sayyidina Abubakar ya bawa bangaren Dimash yace ya tafi ya je ya kula da su sai na biyu Abu Ubaida bin al-Jarrah wa ja'ala lahu Shims Abu Ubaida kowa ya san shi ɗaya daga cikin mutum goma da aka ba su aljanna tun suna duniya sannan kuma aminu hazihi al-umma annabi ya ce kowace al'umma tana da wani amintacce ya ce wa aminu hazihi al'umma abu ubai da amir ibn al-jarrah kowace al'umma suna da wani amintacce a cikinsu annabi ya ce amintaccen wannan al'umma ta manzan Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ɗaya abu ubai da amir ibn al-jarrah shi ne to shi aka ƙulla tuta ta biyu aka ba shi kuma aka ce nufi garin shims shi kuma ya je ya kai musu hari sai tuta ta uku ƙarƙashin amuru ibn al-as wadda alalahu filastin shi kuma a amuru ibn al-as shi aka ba wa ɓangaren abin da ya shafi filastin aka ƙulla tuta aka ba shi aka ce je kula da filastin kuma duk wannan garuruwan suna ƙarƙashin menene daula ta rumawa ƙarƙashin kiristoci ina fata an fahimta yan uwa ثم أرسل مددا ليزيد بن أبي سفيان شرحبيل ابن حسن وأرسل إكرمة بن أبي جهل سنن ضد هكا سيدنا أبو بكر الصديق سي قارة تورا مددا قاري نرندنا تيمكونا قارة رندنا ليزيد بن أبي سفيان ga Yazid dan Abu Sufyan wanda aka ce rundunar ta fito kowa yawa aka ƙara tura masa wasu na Sham din so da aka ƙara masa runduna karkashin rundunar take karkashin shirahbil ibn hasana da ikrima ibn abi jahl aka tura su akwai runduna su ma tattare da su aka ce ku je ku taimakawa yazid dan dan abi sufyan mala ce mai man sharaka fi ma'araka fi ma'arakati yarmuk min kibari sahaba daga cikin wanda suka yi tarayya a cikin wannan yaki da zamu yi bayani akan sa na yarmuk daga cikin manya manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga su kamar haka na farko abu ubaida ibn al-jarrah yana cikin wanda suka yi musharaka shi komanda ne ma daga cikin rundunonin na biyu az-zubair ibn al-awwam zubair dan awam shi ma dan gwaggon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kanin manzon Allah ne tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi da zubairu da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi dan mace da dan namiji ake eh da mahaifin annabi da babu zubairu wa ne da kanwa kaga anan manzon Allah ne kuma yana ɗaya daga cikin mutane goma da shi ma tun a duniya Allah madaukakin sarki ba su aljanna Allah ya kara musu yarda to yana ɗaya daga cikin wanda sun halarci wanda yaƙi na yarmuk wanda aka yi shi a shekara ta goma sha biyar bayan hijira sannan akwai abdullahi bin mas'udin akwai abdullahi dan mas'ud ibn ummi abd ɗaya daga cikin mahaddata alarammomi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na hudu akwai abu darda akwai sahabi abu darda shi ma yana cikin waɗanda suka halarci wannan yaƙi abu huraira ta sai sahabi abu huraira abdurrahman ibn sakhar ad-dausi Allah ya kara masa yarda shi ma ya halarci wannan yaƙin na yarmuk sai shurahbilu ibnu hasana shurahbil ibn hasama ɗaya shi ma ɗaya daga cikin sabai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda idan ba ku manta ba tun farkon yakin za ku ga yana ɗaya daga cikin wanda ake nadawa a nadawa komandanci a tura shi karkashin karkashin yakin ridda sannan akwai amru bin al-as akwai sahabi bin al-as shine baban abdullahi dan amru dan as Allah ya kara musu yarda gaba ɗaya shi ma yana ciki wa abu sufyan ibn harbin akwai sahabi abu sufyan ibn harb Allah ya kara masa yarda shi ma yana ciki kaga akwai ɗansa yazidi kuma gashi ko duk sun kasance zurriyatun ba'dhuha min ba'din kenan Allah ya kara masa yarda mutanen kirki ne bayan Allah na gari sannan akwai yazid ibn ibn abi sufyan sai ɗansa yazid dan abi sufyan sai ikrimatu ibn abi jahl ikrima dan abu jahl waɗannan suna ɗaya daga cikin sabai ne manya-manya jigajigai ƙusoshi daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda duk sun halarci wannan yakin na yarmuk mala ce wa qa'atul yarmuk gabzawa ta yarmuku da ake shi yakin yarmuk ɗin uwa kamar yadda na gaya muku an yi shi ne a shekara ta goma sha biyar bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yaƙi malaman tarihi suna ce masa ma'arakatul ƙarni ma'arakatul ƙarni ma'ana yaƙin ƙarni in aka ce ƙarni kamar shekara ɗari kenan ma'ana yaƙin da a shekara ɗari ba a samu kamar sa ba saboda kamar yadda na gaya muku su rumawa ƙarƙashin hirakal sun samu labarin yadda musulmi suka fara dannowa inda suke saboda haka hirakal ya yi ƙoƙari ya tattara runduna ba kaɗan ba sai da ya tattara rinduna kusan mutum dubu ɗari da ashirin da wani abu dubu ɗari da ashirin da irin na wancan lokacin su kuma adadin musulmi a lokacin gaba ɗaya dubu ashirin da wani abu ne gaba ɗaya to sai ya rarraba su rundunar da a yazid dan ma'auya yake jagorancin ta sai ya tura masa runduna ta tunkare shi masu yawan da sun ninninka shi rundunar da abu ubai da yake amru bin al'az ita ma aka tura musu saboda haka sai ya tura musu kowace rundunar da ta tunkare su tana da yawa kwarai da gaske to yaƙi ne da ya ba da wahala kwarai da gaske sai dai yaƙin kuma abin mamaki dududu an yi shi ne a kwana shida an gama a kwana shida aka yi shi aka gama Allah madaukakin sarki ya ba musulmi nasara malam ya kawo mana shine anan a takaice kwarai da gaske kwarai da gaske a takaice amma idan kana so ka ganshi cikakke in ka duba littafin albidaya wan nihaya man babban malam ibnu kasirin alaihi rahmatullah lalle ya kawo shi da tsayin sa sosai wannan lafazan ma da malam ya dauko a nan wajen wasu lafazan za ku ga lafaza ne na bidaya wan nihaya kai tsaye malam yake daukowa ya sa cirowa yake dauko ya sa a ciki saboda haka wanda yake bukatar karin bayani zai iya duba albidaya wan nihaya amma dai abin da muke so yan uwa su fahimta anan shine ɗaya ne daga cikin yaƙoƙa da aka yi su ƙarƙashin khalifancin sayyidina abubakar saddiq sai dai ba shi ya gama shi ba ina fata an fahimta huwa allazi bada'aha lakin anha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma shi sai na Abubakar shine fara yakin to amma ana cikin yakin Allah madaukakin sarki ya dauke kayan sa saboda haka sayyidina Umar dan Khattab ban an masa mubaya'a shine karasa yakin dan hatta ita Dimashq cibiyar capital din Syria din ko kuma kace Sham din ba a samu damar buɗe ta ba sai lokacin khalifancin sayyidina Umar sai bayan ya hau ya karɓa tukuna saboda haka haka aka yi yaƙi sayyidina Abubakar kamar yadda kuka sani ya yi khalifanci ne tsawon shekara biyu da wata uku ko wani abu makamancin haka duk wani nasarorin da muke ta karantawa duk gaba ɗaya an same su ne a waɗannan ɗan lokacin da muke ambata shekara biyu ne da 'yan watanni kamar uku haka ko wani abu makamancin haka Allah ya ƙara masa yarda bari mu shiga yakin kai tsaye uwa ku ji abin da ya faru malai ce kana adadu jaishil muslimina saba'atan wa ishirina alfan adadin runduna ta musulmi a lokacin gaba ɗaya in ka tattara su dukansu duk waɗannan guda uku in ka dunkule su a waje guda sun kasance mutum dubu ishirin da bakwai ne dubu ishirin da bakwai wa adadu jaishin nasara ishirina wa mi'ata alfi su kuma adadin rundunar kiristoci nasara sun kai dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin kaga babu haɗi ba dubu ɗari da ashirin ka haɗa shi da dubu ishirin da bakwai kaga sun ninka su kusan sau nawa kusan sau biyar kusan sau biyar saboda haka akwai bainahuma farik akwai bambanci mai yawa sosai tsakaninsu wa arsala al-umara ila abi bakr yu'limunahu bima waqa'a min al-amr al-azim lokacin da waɗannan kwamandoji suka ga yadda rumawa suka tattara mayaka da sojoji sai suka aika wa khalifa abubakar siddiq Allah ƙara masa yarda yu'limunahu suna sanar da shi bi ma waqa min al-amri al-azim da abin da ya afku na al'amari mai girma na yawan rundunarsu da yadda suke da tanadi saboda su rumawa abin da suke shine sun umarci duk wani wanda ya kai shekarun balaga ya fito a matsayin soja kawai a bashi a bashi kayan yaki duk wanda ya kai shekarun balaga kawai za su fito da shi ne a bashi kayan yaki ya shiga shi ma ya gwabza za a kare ƙasa za a kare gari ne kawai wa talabu minhu madadan suka umarci suka bukaci sayyidina Abubakar Siddiq lalle ya ba su ƙarin runduna suna buƙatar ƙarin runduna daga gare shi fakataba ilaihim sai sayyidina Abubakar Siddiq ya rubuto musu wasiƙa ya aiko musu ga abin da ya ce a cikin wasiƙar aniji tabi'u wa kunu jundan wahidan yace abin da nake so da ku shi sun raba gida uku ko hudu haka ne ko to yanzu ya ce su haɗe su dunkule ya ce su zamto runduna ce guda ɗaya kawai gaba ɗayansu fa'antum ansarullahi wallahu yansuru mai yansuru ya ce ku ne mataimakan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana mataimakan addinin Allah ya yi wallazi na amanu in tansurullaha yansuru kuma yi sabbit aqdamukum Allah subhanahu wata'ala ya ce idan kun taimaki addinin Allah ai akwai wanda ya sai taimaki Allah ne me zaka taimaki Allah da shi abin da ake nufi shine ka taimaki addinin Allah Allah ce shi kuma zai taimake ku sannan kuma ya tabbatar da daga dagan ku to sai da Abubakar Sadiq a cikin abin da ya ga musu yace antum ansarullah ku ku ne mataimaka addinin Allah da ku Allah subhanahu wataala zai amfani ya kiyaye ya kare addinin sa wallahu yansuru man yansuruhu Allah yana taimakan duk wanda ya taimaki addinin sa wa yakhdhulu man yakfuruhu yana tabar ya wulakantar da wanda duk ya kafirce masa walai yu'ta mithlukum an qillatin sai ga musu wata magana yace lallai babu wanda ya isa ya karya ku shine lai yu'ta ba wanda ya isa ya zakke muku ya karya ku ya ci galaba a kanku mithlukum mutane irin ku an qillatin dan kankanta ku in dai dan karancin ku ne dan rashin adadin ku mai yawa to babu wani wanda ya isa ya ci galaba a kanku mutane ku duba yace mithlukum mutane irin ku me yake nufi da mutane irin ku masu imani da taƙawa da jajircewa da yadda da Allah da annabinsa babu wani dan yana da yawa da ya isa zai karya ku matakar kuna nan akan yadda kuke yace walakin min tilqa'i dhunubi sai dai sai dai in kuka ga an karya ku sai dai saboda zanuban ku sai dai a shigo muku ta fuska ta zanuban ku kawai fahtarisu min ha saboda haka ku yi kokari ku guji duk wani abin da yake na zunubi wanda zai kai a karya ku saboda shi ɗan uwa wannan gaba da sahabi Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yarda ya kwadaitar da rundunarsa akan ta gaba ce mai muhimmanci ko da kai a matsayinka na individual in ka rike gaskiya ka rike addini ka rike amana lallai babu wani maki wallahi da ya isa ya saka a gaba ya ci galaba akan ka ka ɗau wannan in dai za ka riƙe addini yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a yi shi ka yi shi ka sa tsoron Allah a cikin ranka ka riƙe amana da adalci daidai gwargwado tsakaninka da abokan zamanka tsakaninka da mutane yan uwanka baka cutar kowa baka zaluntar kowa wallahi ina ga maka makiya sai dai su buga su buga su baka sai dai su yi su yi su bari duk abin da za su yi wani ma sai mutum ya gama sannan zaka ji labarin ba an yi wani ma zai iya gama baka sani ba to ballantana kuma runduna ballantana al'ummar musulmi duk wanda suka tsaya akan gaskiya suka rike addini yadda ya kamata lalle babu wani wani maki da isa karya su na gida ne ko na waje man kaga ana zancen cewa an karya musulmi ta bangare kaza an shigo musu ta bangare kaza to su tuntuɓi kansu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum sai Allah ce wa ya'fu an kafiri duk abin da kuga ya same ku na musibu inji Allah subhanahu wataala yace fa bima kasabat aydikum ku je ku bincika sakamakon abin da hannunku ne yake aikatawa zunuban da hannunku ne yake aikata Allah ya ce wa ya afu an kasirin dan ma Allah yana yin afuwa ya kau da kai da da yawa daga cikin abubuwan da kuke Allah ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas barna ta bayyana a fili kan tudu da kuma cikin ruwa Allah subhanahu wataala ya ce bima kasabat aydin nas sakamakon abin da mutane suke aikata sai Allah ya ce li yuziqahum bi ba'd allazi amil Allah yake aikata yake dandana mana ba wai duk abin da ke samun mu yanzu wani sashi ne ɗan kaɗan ne Allah maɗaukakin sarki yake ɗan ɗanɗana mana wani ɓangare na ayyukan marasa kyau walau yu'ajjilu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba Allah ya ce inda za a gaggauta wa mutane abubuwan da muke aikatawa na zunubi duk abin da kai maka tifota da kai ka ganshi Allah ya ce to ai kasan ma babu wanda zai saura akan ta yanzu babu kowa da sanin kowa ya mutu saboda zunubanmu musamman ma lokaci irin wannan wannan sabai ake gaya wannan sakon fa a lokacin sabai Allah madaukakin sarki saukar da wannan are yake bayani ya kuma yanzu to shi sa in kaga abubuwa sun da malmale maka makiya sun takura maka to lalle ka binciki kanka ka binciki kanka ka binciki zunubanka ka gyara ka sulhunta tsakaninka da Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki zai maka maganin su wallahi yan uwa banda baka sani shine da yawa da yawa mutane wasu su ne maka makirci su ne maka abin da za su cutar da kai a fili ko a ɓoye ta hanyar bin diddiginka ko wajen aikinka ko wajen sana'arka ko wani abu don su lalata maka neman abincinka ko su lalata maka wani abu da kake yi ko ta hanyar asiri da tsafi ko wasu abubuwa baka sani ba Allah na ta kaɗe maka su wallahi da yawa da yawa mutane suna ta yi Allah na ta kaɗe maka su me dalili tsayawar da kake da wajen ban Allah maɗaukakin sarki in dai zaka tsaka ba Allah Allah zai kare ka to abinda sai Abubakar ya gaya musu kenan yace babu wanda ya isa ya karya ku in dai saboda dan ku kadan ne sai dai saboda saban ku da zanubin ku yace ku kiyaye waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa thumma qala Abu Bakr sannan khalifa Abu Bakr Siddiq Allah ya kara masa yarda ya ci gaba da ce musu wallahi la la ushghilanna an-nasara an waswasi ash-shaytan bi Khalid ibn al-Walid ya ce wallahi zan shagaltar da nasara game da wannan wasuwasi na shaidani da suke yi zan shagaltar da su da khalid ibn walid saifullahi al-maslul nasara sun hada wannan rundunan ne mai yawan gaske don su zo su yi wa musulunci da addinin musulunci da musulmi gaba ɗaya kawai tafiyar ruwa su yi musu shara ɗaya kawai su gama da su gaba ɗaya abinda shaɗin yake raya musu na wasuwasi suna gani cewa da sun fito za su gama da musulmi abin ba zai ɗauke su aiki ba zai ɗauke su lokaci ba nan da na su share su kawai sai ce to zan turo musu takobin Allah zararre na kawar da wannan waswasin da ke cikin ransu shine Khalid ibn Walid ku duba yadda Sayyidina Abubakar Siddiq ya samu sika ya samu aminci ya yadda da komanda Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid wannan yakin ne yarmuku yana ɗaya daga cikin yakoka da ake faɗa na jarumtarsa aka ce daga shekara daga lokacin da Khalid ibn Walid ya yi yaƙoƙinsa zuwa shekara 200-300 ba ƙara samun jarumi irinsa ba mutum ne da shi kwata-kwata abin da ake kira tsoro a fagen daga Khalid bai san shi ba in kana karanta yaƙoƙa na Khalid ibn Walid sai karanta da Allah ba mutum bane shakka ko tsoro ko ja da baya Khalid bai santa ba jarumi ne mai amsa suna bi ma'anar kalima jarumi ne na gaske shi sa duk abin da ya rintaɓe da an kira shi kenan sai ga abin nan yana da confidence ba na wasa ba a bangaren yaki sai da bakar ce to in Allah ya da zan shagaltar da su game da wannan waswasin shi ɗin da suke yi da Khalid ɗan Walid wa ba'atha ilaihi bil Iraq kada ku manta Khalid ibn al-Walid shi ya je ya gwabza da Hormuz a Iraki ko ya ci galaba a kansa to sai saboda haka shi babu shi anan ba shi amma sai Khalifa Abubakar Siddiq Allah ya kara masa da ya tura masa da ɗan sako yace aje a ga ya haɗe da su sannan idan ya je wa in wasala ila shami fa huwa al-amiru ala al-jami'i yace idan ya isa garin sham a gaya masa cewa shine jagora shine komanda na gaba ɗaya yanzu gaba ɗayan su waɗannan komandodi da aka sa amru bin al-as amru abinda abu ubaida bin al-jarrah sai waye na uku yazid ibn ma'awiya duk sun zama to karkashin sa yan uwa cancanta ake duba ku duba abu ubaida ibn al-jarrah ya fi khalid ibn al-walid in ta fuskar daraja ake bi daraja da kima a addinance ba haɗi ma kwata-kwata don shi kamar da na gamu yana ɗaya daga cikin mutum goma da aka ba su aljannatin suna duniya shi da lokacin sai dan umar dan khattab yake cewa inda a ce lokacin da zai bar duniya yace inda a ce abu ubaida na raye yace wallahi babu wanda zai tayin mulki sai shi shi zai ba kai tsaye ba zai shawara da kowa ba yace saboda annabi ya bashi lasisi cewa shine fi kowa aminci a cikin wannan al'umma kaga idan ya bashi mulki ya bashi kalifancin al'umma ya bashi ne da stampin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a lokacin baya nan shi sa sai sai kafa wannan kwamiti din na mutum shida wanda aka zabi sayyidina Usman daga ƙarshe yana ciki amma sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar sai idan Khalid ya karaso shi ma Abu Ubaida zamto karkashin sa yanzu Khalid shine jagoransa yan uwa kun fahimci fikiyon abin saboda suka ce kowanne irin fage akwai maganar da ake li kulli maqamin maqal kowanne irin fage akwai maganar da kamata kowanne bangare akwai wanda ya kamata Khalid ibn al-Walid in a bangaren yaki ne da sanin strategy na yaki to abin masa kayan na sani ina fata an fahimta shi ma Abu Ubaida jarumi ne gwarzo ne tun daga an sa shi komanda ba za a sa rago komanda ba amma dai Khalid gaba yake da shi kuma ya buɗe ƙirjinsa ya karɓi umarnin khalifa abubakar sadiq Allah ƙara masa yarda ya yadda ya zamto ƙarƙashin sa aka yaƙi kuma aka samu nasara bai ji komai ba bai ji komai ba irin waɗannan abubuwa ƴan uwa shine abin da muka rasa yanzu muke cikin halin da muke ciki shi ya haifar mana da koma baya shi ya haifar mana da cin hanci da rashawa shi ya haifar da shiga sa mutum inda bai cancanta bai je ya mutane barna da sauransu shi ne ba sa ba da mulki sai ga wanda ya cancanta duk kafarka kuwa duk mai ɗinka amma mu yanzu kaga in ka ka samu wani mulki ka samu wani abu ko dai kana da kusanci ko kana da doguwar kafa ko kana da tudun aljihu ba haka ba ne shi ne kawai in kana da kusanci wani babanka ne ke ko kanan babanka ko wani mai din mijin yayaka ko wani haka da sauransu to sai ga an kira ka an baka ofa ka cancanta baka cancanta ba oho ka je dai an baka ka je ka samu wani abu kai ma Najeriya ce shine kawai ka je ka samu abin da zaka samu in ba haka ba sai ka ga to kudi ka bayar kudi ofa ce fa yanzu mutum zai samu aiki ofa ce ga ta na kirkiri ta aiki ka je kai karatu ba za a baka ba sai ka je ka sai ka je sai ka je ka bada kuɗi yanzu barin tambaye ku irin ofofi da ake bayarwa irin na post post irin custom immigration police haka da sauransu akwai wanda in za a ɗauke ka aiki sai ka bada miliyan biyu da rabi akwai wanda sai ka bada miliyan ɗaya akwai da Allah ba haka bane to yanzu ya kake tsammani ya kake tsammani dan talakan da ya bada miliyan ɗaya da rabi aka ɗauke shi a matsayin immigration ko a matsayin custom aka je aka je shi akan boda dole ne dole ne wannan ita ce najeriya ita ce najeriya in dai ba wai waɗannan abubuwan aka daina ba wallahi yan uwa ina tabbatar muku ba baki nake mana ba amma ci gaba sai dai mu tango shi a wasu guraren ko shakka babu Allah sai dai mu tango shi a wasu kasashen kasa kasa mu ji an ce ta gyaru ta dawo hayacinta da sauransu amma ba mu ba in dai akwai waɗannan abubuwa ƙasar da take ɗauke da fiye da mutum miliyan ɗari biyu amma duk dukiyar ƙasa tana circulating ne ƙarƙashin wasu mutane da gaba ɗayansu ba su dubu goma ba su suke dukiyar tana ta circulating daga wannan ta koma wannan daga wannan mutum ɗaya mutum ɗaya kaji an ce ya saci biliyan biliyan kaza ba abin nan ba zai ɗauka ba yanzu kalli abin da aka ce an rasa kwanan nan a abin nan a NPC tiriliyan tiriliyan kai Allah ya kiyaye wallahi yan uwa ba daɗi abin kwata-kwata ba daɗi saboda kalli yadda rayuwar kalli yadda al'umma suke rayuwa wani fa yana kwana fa bai ci abinci ba a cikin al'umma suna kwana ba su ci abinci ba kuma da iyalinta da komai kai a matsayinka na magidanci idan kayi aure ya kake ji ka dawo ga matarka ga ƴaƴanka ba su ci abinci ba dan Allah ya kake ji kowa ya zo na dan ya tagumi yunwa tana cin su ba ka da yadda zaka kuma ka je ka yi fafutukarka baka samu dan Allah ya kake ji a lokacin da wani ya je ya sace kuɗin da ya kamata a ce da kai da ƴan garin ku duk an baku shi kadai bai san yadda zai da su ba sun mai yawa kuɗi na hauka ma na hauka wannan wata irin ƙasa ce Allah ya kiyaye wannan shine abin da sai da abakar siddiq ya gaya masa ya ce idan ka zo kai ne jagora akan sa gaba ɗaya فاستناب خالد المثنى ابن حارثة وتوجه إلى الشام مسرعا سو ذاك خالد ابن الوليد سيبر المثنى ابن حارثة أمتين نائبا wanda zai kula da iraki tun da yanzu ya taho dole a naɗa mataimaki saboda ka sai naɗa al-musanna ibn al-haris wata wajjaha ila shami shi kuma ya fuskanto zuwa sham musri'an cikin gaggawa don ya je ya tarar da su fi tis'ati alafin wa khamsami'a a cikin mutum dubu tara da ɗari biyar wata ruwa aka ce dubu bakwai wata aka ce dubu biyar khalid ya taho da su kun ga ga mutum dubu ishirin da bakwai ko ga kuma na Khalid idan aka alalakali za a dan samu talatin dai da dan wani abu wasalaka turuqan lam yaslukuha ahadun qablahu ikhtisara lit-tariq Khalid dan Walid ya bosa hanyoyi na shortcut irin hanyoyin da kafin sa babu babu wanda ya taba ban irin wannan hanyar saboda hanyoyi ne da suke babu ruwa a wajen babu abinci in mutum ya bi su abincin su tsare sai ya mutu kamar ya karasa inda zai ji irin hanyoyi ne masu wahala saboda dai ya isa wajen da wuri kawai sai ya jarar da na sai ce mu nan in suka bi ta hanyar da aka saba bi za su daɗe ba su je ba saboda kawai sai ya ɗauki wani wanda ya san kan hanya kawai sai ya biya shi ya ce mu je ka nuna min hanya ikhtisar ya tsari idan ya gajarce hanyar fajtab albarariya khalid dan walid ya keta albarariya dazuzzuka wal qifar da hanyoyi masu tsauri alƙifar shi ne arbun lama a fi wala kala a wala nas irin ƙasar da babu ruwa a wajen ba ciyayi ba mutane to ya kake tsammani irin wannan ƙasa idan guzurin ka ya ƙare a cikinta sai dai mutum kawai kwanta ya mushe to irin ta khalid ya bufa ya keta wannan waƙata al'audiyata ya yanke tuddai yana ta tafiya wa akhadha ma'ahu dalilan ya ɗauki dalili mai shiryar da shi tare da shi shine mai nuna masa hanya e allazi yadulluhu ila tariq wanda zai shirya da shi zuwa ga hanya ya dauke shi suka tafi hanya kenan wa kanat ardan ma'tashatan mala yace inda suka bi hanyar da suka bi hanya ce da ba ta da ruwa sai dan kadan gashi na mala ya salan ba yace abin da ake nufi da ma'tasha shine qalilal ma ruwan wajen dan kadan ne saboda haka suka wuce suka ci gaba da tafiya falamma faqadul ma'a naharul ibla wasaqaw ma fi ajwafiha lil khayl lokacin da ruwan su ya kare ko kuma suka rasa ruwa da zasu ba dabbobin su naharul ibla sai suka soke raƙuman da suke tare da su me za su da raƙuman su shine wasaqaw ma fi ajwafiha ruwan da raƙumi yake tarawa a cikin sa sai suka shayar da lil khayli suka shayar da su ga dawakansu su dan dawakan su samu mai su samu ƙarfi su kuma suka ga sanamin suka ci so da aka suka ci gaba da tafiya wa wasala fi khamsati ayyam cikin ikon Allah Khalid ibn al-Walid da shi da saban da suke tare da shi ko da shi da mutanen da suke tare da shi suka isa a cikin kwana biyar wa kana qad qala lahu ahad al-a'rabi qabla masirihi akwai ɗaya daga cikin larabawan kawai irin masu khibra masu experience na sanin hanya sai yake cewa da Khalid qabla masirihi kafin ya tafi yace masa إن أنت أصبحت عند الشجرة الفلانية في يوم كذا نجوت أنت ومن معك يتي يا خالد إن دي كائسة زوا بشيا كذا أرانا كذا تو كيد وندك كي تردك يكون كبتا ذاكو إيك أرسا ولا ميلا فيها معنى a cikin kwana misali zan baku a cikin kwana biyu akwai wata bishiya a waje kaza ya masa kwatantan wajen in dai ka isa wajenta a lokacin to ka gode wa Allah kuna da damar da za ku iya karasawa lami lafiya in ko ba ku iya kaiwa a wannan wajen ba to za ku halaka ne saboda tazarar da take tsakaninku abincin ku ba zai ishe ku ba ina fata an fahimta yawa shi dattijo ne da ya san wajen ya san hanya saboda ka sai ke gaya musu haka wa in lam tudrikaha idan ko baku iya kaiwa zuwa ga wannan bishiyar ba a kwanaki kaza ko a rana kaza halatta anta wa mamma aka da kai da wanda ke da wanda suke tare da kai duk za ku halaka ne yace fa asbahu indaha kawai sai suka waye gari a wajen bishiyar a lokacin da wannan dattijan ya gaya musu sun je a ranar da ya gaya musu idan kun isa wajenta a lokaci kaza sai ga su a lokaci kaza din kuma sun isa sun isa wajen wannan bishiya fatsala sai Khalid ya ce inda sabahi yahmadu alqawmu sura ya wani karin magana da malaman tarihi suka ce shine ya fara kirkiro shi a wajensa aka fara ji ce inda sabahi ai da asuba idan Allah ya kai mu yahmadu alqawmu sura a lokacin mutane za su gode wa tafiyar dare as-sura shine as-sayru bil-layl tafiya da daddare kenan ma'ana idan dare idan asuba ta waye gari ya fito a lokacin mutane za su gane hikima da kuma daɗin tafiyar dare da suka yi yadda gashi sun zo inda suke so akan lokacin da ya kamata to a lokacin kowa zai gode wa tafiyar dare ya ce fasarat masalan wannan magana ta sai ta zamto abin buga misali da ita sai kasance ana ana buga misali ta zamto kamar wani abu da ake magana ta azanci da ita idan magana ta tashi sai a ce inda sabahi ya hamadul qamus sura inda sabahi ya hamadul qamus sura ai da safe mutane za su gane natijar abin da aka yi misali kai wani abu wanda yake za a samu fa'ida a kansa wasu sai suke gani kamar kai abin da ba daidai ba sai ka ce musu inda sabahi ya hamadul qamus sura eh ai bari abin bari rana ta bullo bari safiya ta yi a lokacin mutane za su gode wa tafiyar dare a lokacin mutane za su gode aikin da nake wa kharaja rajulun min nasara al-arabi yajussu amra sahabati faqala ɗaya daga cikin kiristoci larabawa yawa aljasus shine ɗan leƙen asiri to yana leƙen asiri ya ga ya sahabbai suke yana so ya ga ya yawansu ya kintsinsu da wani irin shiri suka fito da ya je ya gama tattaro bayanansa gaba ɗaya sai ya koma wajen jagoransu faƙala ana ce masa a mahan da mahan da saƙalab su ne jagororin rundunar da shi hirƙal ya kafa ta mutum dubu ɗari da ashirin ɗin nan su ne jagororinsu saboda ka sai koma ya ce musu wajattu qauman yace wallahi na je na samu wasu irin mutane ne ruhbanan billayli babu abin da su da dare ba ibada ba masu ibada ne tukuru da daddare su ne ruhbanan jam'i ne na rahibun rahib mai ibada kenan masu ibada ne da daddare fursanan fursanan bin nahari da rana kuma in ka gansu sai ka ce ba su bane gwaraza ne jarumai ne amma haya dawaki ne da rana haka suke ya ce wallahi lau saraka fihim ibnu malikihim qata'uhu aw zana larazamuhu ya faɗi wata siffa mai ban sha'awa game da su ya ce wallahi inda a ce ɗan shugabansu ibnu malikihim ɗan shugabansu ɗan sarkinsu ko ɗan gwamnansu zai yi sata ya ce wallahi qata'uhu da sai sun yanke hannunsa wannan fa arne ne fa yake bayani ina fata an fahimta arne na kirista ne yake wa shugabansa bayani yadda ya gasa bai ba gaya masa suka yi ba ganin su yayi ya kalli yanayin su ya fassara kuma ya fassara su kuma yaje yake bayani kaga yayi daidai da faɗin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'tu yadaha ina fata an fahimta annabi da kansa yace wallahi inda a ce fatima yata fatimatu yata za ta dau abin da ba nata ba annabi ya ce da ni da kaina zan yanke hannunta to kaga cikin ikon Allah sai gashi wa shahida shahidan min ahliya kenan ko wanda ba musulmi ba ya tabbatar da wannan yace auzana ko ɗaya daga cikin ƴaƴan sarakunan su yayi zina yace larazamuhu wallahi sai sun jefe shi ɗan uwa adalci kenan wannan fa ɗan uwa wannan abin da muke karanta a cikin littafin nan shi sa nake dan tsawa mana bayani ba wai kawai tarihi muke karantawa mu ji daɗi sabai da tabi'ai sun yi abu kaza ba a'a yan uwa kamata ya mu rinka hada shi da rayuwarmu mu rinka kallon abin da suke Allah ya taimake su mu ma dan rinka kwatantawa Allah subhanahu wataala sai ya taimake mu shine amfanin karatun yan uwa ba kawai a ta karanta tarihi ana wucewa ba a'a wannan abin da sabai suka yi suka tsaya akan sa wallahi shine abin da Allah ya ba su duk abin da ya ba su wanda ake kallon su ɗan ƙauye makiyaya ba su da komai ƙarshe sai da ya kasance duniya duka sun mallake ta tana hannunsu za ku zo ku ji yadda aka yi a gazwatu ma'arakatu abin nan ma'arakatu furus lokacin da sayyidina umar ya tura sa ɗan abi wa ƙas shine yakin da zamu tashi a gaba insha Allah ta'ala za ku ji yadda sa'ad ya rinka ya rinka bin farisawa daga wannan garin su tsallaka wancan daga wannan garin su tsallaka wancan duk gaba ɗaya sai da aka sai da aka karar da su duk ƙarfin farisawa sai da sai da aka karar da su sa'ad dan abi waqas haka yawo kan ganuwar su ya karanta kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin yace kadhalika awrasnaha qauman akharina haka ya karanta ya sauko saboda ka yan uwa adalci shike tafi da komai zalunci shike ruguza komai wallahi ko komai musuluncin in za mu zalunci wallahi sai Allah ya lalata mu sannan mu adalci magani sai mun dawo sama kamar yadda sabai suke a sama Allah ya samu dace saboda haka yace faƙala lahu ƙa'idun rum sai shi jagoran rum da ya ji wannan magana ta ɗan leƙen asirinsu sai ya ce da su wallahi la in kunta sadiqan ya ce ina rantsuwa da Allah in ji shi shugaban rum ya ce in dai ka kasance wannan abin da kake gaya min gaskiya ne la batsalul ardi khairun min zahariya ya ce to wallahi cikin ƙasa ya fi mana alkhairi sama da samanta ai mana rami mu shiga cikin ƙasa mu binne kanmu shi fi mana alkhairi saboda mu haɗu da irin waɗannan mutanen da ka faɗa dan haɗuwa da irin waɗannan mutanen babu alkhairi babu nasara a cikinsa su suna tare da Allah ne da gaske suke da zuciyarsu suke abubuwa wannan fa shi jagoran rumawan shi yake faɗa wannan ولما أقبل خالد خالد من العراق لقيه رجل من نصارى العرب فقال له لو كان خالد أم وليد أقبل إلى العراق يبس كنتو زوا عراقي ya fuskanto daga iraki kai zai karasa sham saboda ka sai wani mutum daga cikin kiristoci nasara ya haɗu da shi fa ƙara sai ce da shi ma aksarar rum wa aqallal muslimina yace kai yake ga Khalid dan ya razana Khalid ya dan tsorata shi bai san da wa yake magana ba yace ma aksarar rum yace kai yi mamakin yawan mutanen rum kaga yawan su kuwa kaga wannan tsorata ka ake kaga yawan su ya ce wa ƙalar musulmi ne ku kuma sai ku ‘yan kaɗan ba ku da yawa waɗancan ɗan ma da na baro ‘yan kaɗan ne su kuma suna da yawa ba ƙalar khalidun sai khalid ɗan walid ya ce masa wailaka kai canka a tukhawifu ni bin rum so kake ka tsorata nan da rumawa kana so ka tsorata nan da rumawa ne inna ma taksurul junudu bin nasri yace ai ana gane samun nasara ga rinduna ne ana gane yawan runduna ne idan sun samu nasara kun gane ana gane runduna ita ce mai yawa lokacin da ta samu nasara akan abokan gabanta wa taqillu bil khidlani la bi adadir rijali ana kuma gane tabewar runduna da rashin nasarar ta lokacin da aka me aka ci nasara akan ta ba da me ba ba da yawan runduna ba abinda Khalid yake ga masa cewa ai yawan su da ka faɗa wannan shirman banza ne wal aqibatu lil muttaqina ana duba sakamako ne ƙarshe wanda suka ci nasara duk yawansu da ƙarancinsu su ne wa su ne masu yawa wanda ko aka ci nasara a kansu aka karya su wannan mai amfanin yawansu su ne kaɗan kenan abin da Khalid ya gaya masa kenan ya ce wallahi Khalid ya ce na rantse da Allah laudittu annal ashqara bara'a min waja'ihi ya ce wallahi na so a ce al ashqaru ya warke daga cutar da yake ciki al ashqaru in shi dokin Khalid dan Walid dokin sa ne sunan shi al-ashqar lokacin da suka to daga iraki anan ya anan ya hadu da rashin lafiya saboda haka sai ya aje shi da koli to shi dokin nasa da ya horar da shi ya saba shiga filin daga da shi sai na so a ce lafiyar sa kalau na so a ce ya warke daga cutarsa wa annahum adhafu al-adada kuma a ce su abokan gaban sun ninka yadda suke na adadi su ga yadda ake bi ta kansu yace wa talaba mahan sai shi mahan komandan na rundunar rumawa ya nemi ƙa'idun rum shine jagoran rumawa ya nemi ayyu ƙabila khalid bin walid ya haɗu da Khalid ɗan Walid don su tattauna kafin yaƙi irin a tattauna ko za a iya samun maslaha ko za a iya samun matsaya ba sai an gwabza ba ya nemi yana son ganin Khalid ɗan Walid fa kharaja ilaihi Khalidun fa qala Khalid ya fita ya tafi zuwa wajen sa fa qala mahan sai mahan ya ce da yace ai mun san cewa abin da ya fito da ku daga garuruwan kuka zo nan wajen wahala ce kawai da yunwa yake gawa Khalid mun san cewa abin da ya fito da ku daga garuruwan kuka to dan ku kawo mana hari wahala ce da yunwa mun san ku talakawa ne ba ku da komai eh kun fito neman abinci ne kawai Khalid dan Walid yace yace fahalin mu ilayya yace ku to zuwa gare ni inji shi mahan ku zo zuwa gare ni uti kullu rajulin minkum ma'asharata danayir wa kuswatan yace kowanne mutum ɗaya daga cikin ku duk yawan ku zan bashi dinare goma da kuma tufafi kaga za za a yi mai kenan za a ba su cin hanci da kuɗi kenan eh su koma wa ta'aman sannan zan ba ku abinci mai yawa wa tarji'una ila biladikum sai ku kuma zuwa garin ku ku tafi ba yunwa bace da mata fatara to ga abinci ga kuɗi ga tufafi ku koma zuwa garin ku fa idza kana al'amu al-muqbilu ba'athna lakum bi mithliha idan shekara mai zuwa ta ƙara zuwa za mu ƙara aiko muku da irin abin da muka baku za a yi ta musu haka dai shekara kenan dan su rabu da su fa qala khalid bar ku ji abin da khalid ya ce masa sai khalid dan walid ya ce innahu damiru sha'ali yadda sha'anin yake yadda al'amarin yake lam yukhrijna min biladina ma zakarta yace ba abinda ka ambata shine ya fito da mu daga garuru daga garuruwan mu ba ba abinda ka faɗa na yunwa da wahala shine ya fito daga garin mu ba ghaira anna qaumun nashrabu dima'a yace sai dai mu mutanen da muke shan jini ce mu mutane ne masu shan jini wa annahu balagana anna Allah dama atyabu min damin rumi yace kuma hakika labari ya iso mana cewa babu wani jini mai daɗi kamar jinin rumawa shi za muka to don mu sha jini mai daɗi wannan magana ce ta tsoratarwa tahdidi ne kawai tahdidi ne kawai ya faɗa ka ne dama aka yi daga jin mutumin da ya zo neman sulhu wannan yayi mai kenan ya karya to sai ya ƙara karyar da shi kuma sai su mutane ne masu shan jini kuma sun samu labari cewa duk jini ba jinin da ya kai na rumawa daɗi shi zai suka zo don su ɗanɗana su ji saboda ka zancen zancen ma ka ce wai yunwa ce ta fito da su kaga babu wannan zancen ke ya ce faji ina li zalika shi sa muka zo don haka don mu sha irin jininku sun mata fara a sannan sai suka rabu khalid ya koma shi ma wancan mahaɗin ya koma wajen mutanensa wata nazalal abqalu gwaraza al'abtal jam'i na albatal shi ne gwarzo jarumi tanazala sai suka haɗu suka kaure yaƙi ya fara kenan wata jawalu fil harbi suka fara kaiwa da komowa a cikin yaƙi yaƙi ya fara wa ƙamatil harbu ala saƙin yaƙi ya tsaya akan ƙorinsa yaƙi ya tsaya akan daga-dagansa tukunya ta fara tafasa kenan ta yaƙi wa aqbalatir rumu rumawa suka fuskanto rafi'atun sulbaniha sulbanaha suna daga cross din dake hannunsu cross din su salib din su suna daddaga shi alamun su walahum aswatun muz'ijatun suna fitar da wasu saututtuka masu ban tsoro masu firgiti suna ihu kan ra'adi idan ka ji wannan sautin nasu kai ka ce tsawa ce suna ihu dan su tsorata musulmi wal qasawisatu wal batariqatu tuharribuhum alal qital malamansu su ne ƙasawisa jam'i ne na ƙisis zalika bi anna minhum ƙisisina to jam'isa shi ne ƙasawisa malaman soci walbatsarika da shugabanninsu jagororinsu ga yaƙi ku tafi kar ku tsaya suna gaya musu maganganu na zaburarwa game da yin yaƙin wa hum fi adadin wa uddatin alhali su mutanen rumawa suna cikin adadi mai yawa da kuma tanadi adad shine adadin mutane udda kuma shine tanadi na makamai ga adadin mutane ga kuma tanadi lam yura mithluha irin adadi da tanadin da ba a taba ganin irinsa ba kafin wannan yaki ba a taba ganin irinsa ba wa hamala almuslimuna ala rum musulmi gaba daya sai suka kai dauki su ma zuwa ga rumawa suka taso musu hamalata rajulun wahidin irin taso mutum ɗaya kai ka ce mutum ɗaya ne gaba ɗaya kawai ya afko mutum ɗaya haka suka taso ma'ana a tare duka suka afka musu fanka shafar rum rumawa suna ganin haka afkawar musulmi da shiga cikinsu kawai sai suka dare in ka shafa duk sai suka dare wa farru masu gudu suka gudu wanta hatil ma'arkatu bi nasrin sahiqin lil muslimina wannan ma'araka din wannan yaƙi wannan gabzawa ta tike ta ƙare da nasara da samun nasara mai rinjaye ita ce sahiqin lil muslimina ga musulmi ya kasance musulmi sun samu nasara a wannan gabzawar wannan kamar yadda na gaya muku malam ya dan takaito ta ne amma yaƙi ne mai tsayi gaskiya kwarai da gaske duk da na gaya muku cikin kwana shida aka yi shi to kuma kowanne kwana ɗaya akwai abubuwan da suka faru hatta tawar Khalid da yayi daga Iraki zuwa Sham akwai abubuwan da suka faru da yawa Khalid ya tsaya a wasu garuruwa ya bubbuɗe wasu garuruwa akwai garin ma da Khalid ya tsaya ya samu ganima mai yawa a lokacin ya tashi yan aiki aka tura da Sayyidina Abubakar sai duk ganimar shi kuma ya wuce wajen yaki ba ita ce a gaban sa ba an samu abin da aka samu na ganima mai yawa a cikin ƙauyukan da suke ƙarƙashin Rum an karkashe wanda za a kashe an samu ganima sai ce a kai wa khalifa Abubakar Siddiq shi kuma ya wuce kawai wato wallahi mutanen yan uwa babu duniya a gaban su kwata kwata babu duniya a gaban su Allah ya ƙara musu yarda Allah ya ƙara musu yarda kullum mana addu'a Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da makamancin abin da suke ko da ba mu gaba ɗaya ba Allah ya ba mu ikon kwatantawa Allah subhanahu wataala ya samu dace za mu dakata ana insha Allah ta'ala duk da ba mu karashe ba sati mai za sai mu tashi mawaqif butuliya karashe ne kawai na wannan sai mu shiga sabon babi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kotun tabin harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah